أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih da take a cikin garin Niyame Nijar kenan muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da garin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi na mu taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 191 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya babu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin alƙan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya kamar da yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na sheikh al'allamatu alqur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi to kamar yadda muka sani za mu tashi ne a cikin ko muke abin da musararwa muna san da yan uwa za mu tashi ne a cikin suratul qasas kuma za mu fara yin littafin as'ilatul qur'anil majid yasa suratu wato al-qasas in an ce al-qasas wato ba da labari an gane ko nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas inji Allah bima uhina ilayka hadha al-qur'an falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas ba da labari in an ce kuma al-qisas jam'i ne alƙissa yadda kuma ƙissa yake da kasra jam'i sai ce alƙisas to sunanta dai suratul ƙasas ba suratul ƙisas ba an gane ko inna hadha la huwa alqasasul haqq inji Allah wannan shi ne labari na gaskiya to ana kira suratul ƙasas sura ce ta bada ƙissa wato ta ƙissa amma yanka ce suratul ƙisas sura ce ta ƙissoshi duk da yake ba sunanta bane amma dai saboda an bada ƙissoshin ƙissa annabi Musa sannan kuma an ba da kisoshin annabawa da abinda zai faru kiyama a jumlace bai ba laifi a lugha a kira ta suratul qisas domin an ba da labarin annabi Musa da kuma wannan duk cizon da kuma waɗannan ƴaƴan shi guda biyu kare tana izmanto a kissar su gaba ɗaya ko kuma har kissar kafirai da aka bayar da kuma kissar mutanen Makka da sauran abubuwa da kuma kissa ta Qaruna da aka bayar a cikin wannan sura sai ta zamanto wato suratu wato al-qisas a larabci amma dai sunanta suratul qasas to wannan shi dai duk da shi alkasas ɗin wasu ce masdar ne wasu ce ismul masdar akwai bayani na malamai sosai to number one a ƙarƙashin wani littafi number one daidai wata sunan wannan sura mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya sa number one yace wato kamar bayani da wanda ya dauko daga cikin tafsiri at-tahrir wa tanwir sumiyat suratul qasas an sanya mata sura suratul qasas wala yu'rafu laha ismun akhar ba san tana da wani suna ba in ba wannan ba wajhu tasmiya abin da yasa an ka sanya mata suna bi zalika kenan fuskar da ta sa an ka sanya mata wannan suna da wannan wuqu'u wuqu'u lafzi alqasas saboda kalma ta qasas ta zo fiya a cikin ta inda qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala falamma ja'ahu lokacin da annabi Musa ya zo mashi wannan dattijon sun ce annabi Shu'aib ne amma zan ce mafi inganci wato ba annabi Shu'aib bane don da Allah ya kawo kissar annabi Shu'aib a cikin suratul a'raf bayan ya kawo kisa annabi nuhu da kuma annabi hud da annabi salih da kuma wato annabi lut da annabi shu'aib sannan ce sun ba'athna min ba'dihim musa mun turo bayan su to kinan kaga wannan ya nuna cewa bayan annabi shu'aib ne musa ya zo don haka ba annabi shu'aib wani duk da yake an ce madiyana wa ila madiyana akhahum shu'aiba kuma Allah ya ce wala ma tawajjaha tilqa a madina garin dai guda ne amma dai ba shi ne wancan wato annabi shu'aib ba qur'ani bai faɗi sunansa karara ba wallahu ta'ala alam to imali yace fal qasas alladhi udifat ilayhi sura kalma ta qasas wanda an ga dankanta sunan sura zuwa gare shi hiya qissatu musa wato ita ce qissa ta annabi musa wato qasasu musa kenan qissoshin annabi musa alladhi qassahu ala shu'aib wanda ya ba annabi shu'aib alaihi alaihi assalam sira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala shi kaga ya tafi cewa annabi shu'aib ne duk da yake shi qur'ani cewa ya shaykhun kabir shi ibnu ashir kenan ya tafi cewa annabi shu'aib ne fi ma laqiyahu fi misr game da abinda annabi musa ya hadu da shi a kasar misra qabla khurujihi minha kafin ya fita falamma hukiya fi surati lokacin da an ka bada labari a cikin wannan sura ma qassahu musa abinda annabi musa ya bada labari kanat hadhihi sura wannan sura sai ta kasance za ta qasasin ma abuciya kissoshi li hikayati qissasin saboda an bada labarin kissoshi fa kana al qasasu mutawaghilan fiha kinan shi labari mutawaghilan ya nuta ko ya nutse a cikin ta abu ne wanda ya yawa a cikin ta tawaghal shine wato kamar ya ya ya kusa a cikin abu ko ya nuta a cikin shi وجاء لفظ القصص في سورة يوسف كلا لفظ القصص يدو أتكن سورة يوسف مثالي إن يتي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن كم يتي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة سيدي سورة يوسف تاسب كباين سورة القصص كينا وننكما دولي سي أمي بتنتنشيوا التاريخ النزولي للقرآن الكريم يد القرآن يسب كينا آيو ينسى وهي مكية إتا سورة القصص مكية إتا ما سورة يوسف مكية في قول جمهور التابعين أتكن الجنتينا جمهور التابعين كنا أقوي ساباني جمهوري نسون كتفي أكا حكا بإذا أكا دوبا ديشيني زنتي ما في واتو كارفي كينا so wannan shine abin da ya kawo yace kadiba cikin at-tahrim min at-tahrir wa tanwir kadiba cikin at-tafsir da at-tahrim wa tanwir malam bai ce shine faɗi wannan magana ba saboda amana ta ilimi wallahu ta'ala a'lam mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ta wato farko kenan inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a matsala ta 813 kenan malam yace fa in kila idan an kace ma fa'idatu wahayin Allah ta'ala menene fa'ida ta wahayin Allah ila ummi Musa zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam abincin Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim بإرضائه ده الله يمت وحي يتشكي ننت شاهد ده النبي موسى وهي ترضعه طبعا النبي أنت كم أي ترى شاهد أنت إن دي بوات مسألة أكوي با سواء أمرت بذلك أمر أمرت بذلك أم لا شن أن أمرتيت ده ولا كوا أمرتيت بأي طبيعة تي ما ترى شاهد أنت تمين لي فائدة yace kulna za mu ce amaraha Allah ya umurce ta bi irda'ihi ta shayar da shi liya lifa labanaha dan ya saba da nononta fala yaqbalu sadya ghairiha dan kai ya karbi nonon waninta بعد وقوعه في يد فرعون باين يا فدا a cikin hannun fir'auna falau lam ya'murha inda Allah bai umurce ta bi irda'ihi da shayar da shi rubbama tana yiwa kanat tastardi'u lahu murdi'atun ukhra tustarda'u lahu murdi'atun ukhra sai an mishi mai shayarwa kenan wata daban tustarda lahu murdi'a sai a neman mishi mai shayarwa fa yafutu dhalika al-maqsud wannan abin da ake bukata na cewa ba zai karbi ko sai ta ba sai ya ugushi wannan shi yasa ya ce rubbama in Allah ya so ko ta sha da shi kuma ta da shi ba zai karbi wato wani nunun ba in ba wannan ba amma sababi ne kawai Allah ya gana ma ya sanya dan ya ce wa haramna alaihi almaradi an qam mu ne muka haramta mishi ya kama nunu kidan in Allah ya sanya sababin don ta sha da shi ne ko ko a'a babu matsala ko kuma a'a Allah ya ce ta shayar da shi ta ci gaba da shayar da shi amma sai ya ce in ta ji tsoro idan me ya ce ta shayar da shi saboda fir'auna yana kashe mutane yana kashe ayan bani isra'ila to idan kuma ta ce za ta shayar da shi an gan shi a hannunta za a kashe to sai Allah ya ce wato ta shayar da shi yana kashe ƴaƴan bari Isra'ila maza kenan kamar da Qur'ani ya faɗa yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin kadiba akwai magana mai tsawo musamman cikin suratul baqara a cikin tafsiri na Ibn Jarir tabari ya kawo bayanai masu yawa to wannan shi ne abinda malam ya kawo mas'ala ta gaba mas'ala ta 814 malam ya ce fa in kila idan an ka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ya ce fa idza khifti alaihi idan kika ji tsoro a gare shi shi annabi Musa kenan da Allah ce ta shayar da shi Allah ya ce wa auhina ila ummi Musa an ardi'i mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa cewa ta shayar da shi fa idza khifti alaihi idan kika ji tsoro a kan shi kenan a halakar da shi fa alqihi fil yammi ki jefa shi a cikin teku wala ta khafi kada ki ji tsoro yace to wa shartul wahid shi ko sharadi daya idza ta'allaqa bihi jaza'ani idan wato jawabi kenan shine sakamakon shi biyu ko jawabin shi biyu suka hadu sadaka ma a kulli wahidin minhuma wahdahu yana iya gaskatuwa akan dukkan ɗaya daga cikin su fa yaqulu hadha kidan ma'anar magana za ta komo ala yaqulu raja'a zai komo ila sidqi qawlihi kenan zai gaskata zai tabbatuwar gaskiyar shi akan wajen fadar Allah fa idza khifti alaihi in kin ka ji tsoro akan shi a fala ta khafi ka ji tsoro a in kin ka ji tsoro ka ji tsoro to kaga ai magana kamar ta ci karo da juna wa annahu yushbihu taraqub kaga dai a zahiri kamar waɗannan maganganun sun warware juna malam yace qulna mun ka ce a ma'anahu abinda ake nufi fa idza khifti alaihi min alqatl in kin ka ji tsoron a kashe shi kina an shafi muta'alliki fa alqihi fil yammi ki jefa shi a cikin ruwa kenan wala takhafi alaihi kakki ji tsoro a gare shi min algharqi na nutsewa wala tanaqud bainahuma babu kuma cin karo a cikin waɗannan ina fata an fahimci ni kenan sai zaman to nan tsoro game da kisa na biyu kuma tsoro tsoron nutsewa shikenan an bambanta tsakankanin su wanda shine abin da malam ya kawo amma kuma ba dole bane shi sharadi in yayi ta'alluki da abu biyu ana hankalta musu shin dukkan biyu ake nufi ko ko ɗaya daga cikin su yanzu inda an ce fa idza khifti alayhi an gane ko fa alqihi fil yammi an gane ko sannan an ka ce au ardihi shikenan kiran kamar abu biyu ne to au tana ba da azabe daya amma an ka ce wala ta khafi kamar an hada biyu din ne ma gaba daya ina fata an fahimci ni fa in tabu wa aqamus salata an kace in sun tuba sun tsaye da sallah kenan idan ba su tuba ba a yaƙe su an gane ko domin an ce fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa khallu sabilahum ko ko fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din a cikin suratul tauba fa khallu sabilahum shine na farko fa ikhwanukum fid din shine na biyu wato ayar kenan wadda ta zo kenan ba muna rufe suna ajire ba to kaga da wannan ne malamai sun kace kenan da Allah ce fa in tabu in sun tuba wa qamu salat sun katsaye da sallah wa atu zakat suka bar zakat fa ikhwanukum fid din yan uku ne na addini kenan wanda ya bar sallah ba dan umu ne na addini ba kiran matsayin kafiri yake sun ce suka kafirta tariku sala wasu kace ba za a kafirtar da shi ba sai in yi sai in wato yayi musu sallah kasancewa ta wajibi to inda an ce fa in tabu au aqamu salata au atu zakka sai ya zama to shikenan babu matsala duk wanda sun kai daga cikin su amma tunda ba a kawo au ba kuma ko au din in ba tana nufin wawu ba tunda akwai au da take zukuwa bi ma'anar wawu uzran aw nuzra alqur'ani uzran yanki uzrina aw nuzran ko kuma gargadi na a'a dukkan qur'ani yanke gargadi na ga kafirai nuzran kuma gargadi na gare su kenan ba a cewa kai daga cikin su to kenan sai mun hankalta mu cewa wawun din in ta shigo in wawun ce to atafi na in auta sai a hankalta shin tana nufin atafi ko ba atafi ba ina fata an fahimce ni wannan yana da kyau mu hankalta mu hurufin atfi thumma an ka kawo ko fa'un ko au ko wawun sannan mu san shin biyu din ake nufin sai sun haɗu ko ko ɗaya daga cikin su in ya samu wannan yana da muhimmanci musamman a cikin babi na wato usul fiqh kadiba cikin babi na ashurut a cikin wato usulul fiqh zaka ga wannan da kuma al mafahim ash-shartiyya wannan shine wato abin da kamata wato mu ƙara to eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 815 malam yace fa in qila idan an kace mal farqu bainal khawfi wal huzni menene bambanci tsakanin tsoro da kuma bakin ciki hatta aqafa ahadahuma al akhar ha an ka dauko ɗayan an ka hada shi da ɗayan an ka hada su tare fi qawlihi ta'ala inda Allah madaukakin sarki yace wala ta khafi kake ji tsoro wala ta hasani kake bakin ciki kulna zamu ce al khawfu shi tsoro ghammun damuwa ce yusibul insan wanda yake samun dan adam li amrin saboda wani al'amari ko ga wani al'amari ya tawaqqa'uhu wanda yana sawa tsammanin zai afku gare shi fil mustaqbal a gaba wal huznu shi ko bakin ciki ghammun damuwa ce yusibuhu wanda take samun dan adam li amrin saboda wani abu qad waqa'a wanda ya abku wa ma baya shudi kenan sai mu gane al khawf yana da alaka da abin da zai zo gaba al huznu yana da alaka da abin da ya shudi ina fata an fahimci ni duk da yake ana iya wato amfani da wani a wajen wani wani lokacin ina fata an fahimci ni wato yana iya zukuwa wani lokacin al khawf ana nufin al huznu wani lokacin al huznu ana nufin al khawf ina fata an fahimci ni wasu malamai suna kafa hujja da wajen fatar Allah subhanahu wataala kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen ke faɗa إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا sun ka ce la ta hazan ai la ta khafka ka ji tsoro Allah yana tare da mu waɗansu malamai sun tafi akan wani daga cikin su yana iya wakilta wani a wani lokaci amma su yaki ne da ma'ana suke wato tabbatar da wato wannan to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo akan wannan to wannan kuma zamu gani shi yasa Qur'ani yake cewa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كاغا أنك تمسو ألا تخافوا ما سو إيماني لوك سندا أدو كيران سو ملائكو سنة تمسو لا تخافوا كجس أورو ما أنا كجس أورو تندا ذاكو حدود ألا ذاكو حدود نئمة ألا wala tahzanu kakku bakin ciki domin duniya kun rage kun rabu da bakin ciki kun rabu da damuwa kuma bayan ku Allah ne zai kula da ita inda ka ji tsoron Allah Allah zai kiyaye maka bayan ka wal yakhsha alladhina law taraku wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida wa amma al jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablughā ashuddahumā wa yastakhrijā kanzahumā rahmatan min rabbik kaga Allah ne yake kula waɗannan marayin Allah ne ya kawo khidar da annabi Musa suka gine musu gini inda abin wato duke su take har sai in sun girma kaga Allah ya kula da su kuma an faɗi illa wa kana abuhuma salihan baban su mutum ne nagari a ce in kai aiki nagari ba kai ne zaka kula da bayanka ba don ko kai baka iya tsare kanka kana da rayuwa balantana ka tsare iyalinka balantana kuma in ka mutu to wannan shi ne abin da malamai suka kawo shi saka da Allah yana cewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ko qira'ata yaqub fala khawfa alaihim wala hum yahzanun shi rakarta fala khawfa kadiba cikin wato malamai suna cewa fala khawfun nafiyul wahdani amma kace fala khawfa nafiyul jinsi ne kuma me yasa la annafiya lil jinsi ta shiga cikin ma'rifa ya zamanto wala hum yahzanun an ka kawo shi na kira al khawf na kira ne hum kuma ma'rifa ne ya an kai an kai atafin su akwai taujihi na malamai kadiba cikin al azbun namir min majalis shankiti da kuma sauran littattafai su kai bayanin yadda ake taujihin shi an hau kamar yadda malamai su kai bayani to wannan shi ne wato abinda malam wato ya kawo amma kafin mu je akwai dan karin bayani wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke dauke da uslubi na mu'jizoji ta alqur'ani wato imam suyuti a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo ayoyin da suke dauke da dimbin ma'ana irin su inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba sannan ya kawo ayoyin da suke dauke da uslubi na balaga daban-daban misalin waccan aya da muka taɓa karanta a cikin suratul naml wajen hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun to da wannan aya wa auhina ila ummi musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin nan wannan ayar da aka zo sai aka ce tana dauke da uslubi na balaga mai yawa tana dauke da umurni biyu hani biyu labari biyu bushara biyu to kaga irin wannan cikin dan bayani kadan a ce kuma an ka irin wannan kaga zai ba mutum tsoro ma'ana balaga ta yi yawa kuma wannan abin da an ka fitar ne ba wai an kai karshen balaga ba don ba wanda sai ya balaga alqur'ani in ba Allah subhanahu wataala ba wa auhayna ila ummi musa labari Allah ke basuwa mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi musa kaji an samu labari dai an arzihi Allah ce ki shayar da shi kaji an samu umarni daya fa idza khifti alaihi in kin ji tsoro a gare shi kaji an samu wato labari na biyu fa alqihi fil yammi ki jefar da shi a cikin mi wato a cikin teku kaji umarni na biyu ya shigo wala takhafi kada ki ji tsoro kaji hali na farko ya shigo wala tahzani kada ki bakin ciki hali na biyu ya shigo inna radduhu ilayki kaji bushara ta farko za mu dawo da shi zuwa gare ki abinda take bukata ne bushara ce waja'iluhu minal mursalin kuma za mu sanya shi daga cikin manzanni kaji wata bushara kuma ta biyu to kaga cikin dan bayani kaɗan sai ka iske an samu magana mai yawa wannan shi daga cikin mu'jiza ta alkur'ani kadiba cikin wato ususun fanniya na professor dr kabir yunus a cikin wato littafin sa wannan yayi bayanin irin waɗannan mu'jizoji na alkur'ani da kuma simatul na albayan alkur'ani shi ma na ustaz dr kabir yunus na professor na garin kano da yake wato a garin Kano wanda kuma ya kawo irin waɗannan kuma akwai malamai da dama da suka yi bincike albalagatul qur'aniyya doktora da aka rubuta jami'a ta dan fodiyo da ustadu doktor professor bayarbi abdul baqi shu'aib agaka da kuma littafan ustadu doktor fadil samar ra'i da sauran malamai da suke bincike kan balaga ta alqur'ani zaka ga irin waɗannan bayanan suna da yawa to wannan kenan yana da kyau mu fahimci wannan to abinda kuma za mu ƙara ƙarƙashin wannan matsala akwai abubuwa wato guda biyu abu na farko wanda za mu ƙara ƙarƙashin wannan kafin mu je gaba ko in ce abubuwa guda uku abu na farko wanda za mu ƙara shine cewa nan da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ga mahaifiyar annabi Musa cewa ta shayar da shi ya nuna cewa an yi mata wahayi to wannan wasu sai suka ce ai ita ba annabi ya ce sai malamai suka ce a'a annabi wanda an kai ma wahayi kai tsaye na Allah ya mata wahayi ko da mala'iki ko da kai tsaye ne ko da mala'iki wannan ba yana nuna ita ba annabiya bace a'a wahayi ne na ilhama kamar yadda ake ma dabbobi wahayi na ilhama kuma ba shi ke nuna an yi ma dabba wahayi ba wato ma'ana na ilhama kamar ta zamanto tana da wani babban matsayi fiye da dan adam kamar yadda wani zai ce to tunda an yi ma kudan zuma wahayi ba au harar buka ilin nahli don haka da an ce an yi ma wani dan adam wahayi dan adam ai ya fi kenan kowa ana yi masa wahayi a'a wahayi ma akwai na shaytan Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura dan haka wahayi ma akwai na shaytan ba dole bane sai wahayi na Allah subhanahu wata'ala ya kamata wato ai hattara wato da wannan sannan kuma a cikin ka'ida ta tafsirul qur'an bil qur'an shi ne cewa in Allah faɗi wani abu zai afko a duniya ko a lahira to ana iya dubawa in ya sake faɗa abin nan ya tabbata ko bai tabbata ba misali da muke son mu bayar Allah ya faɗa a cikin suratu Yusuf cewa misali Allah ya ce falan ma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jub wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha Allah ce mun kai annabi Yusuf wahayi a wannan lokacin wahayi ne ko da da mala'iki ne ko ko na ilhama ne al-muhimmu dai wahayi ne risala ba dan wannan lokaci bai kai annabi ba dan Allah ya ce walamma balagha ashuddahu آتيناه حكما وعلما أشكي سورة القصص كما أنك تي ولما بلغ أشده أكسى النبي موسى واستوى على رمي هذا القرآن كي هتر أكوي واستوى سنما لمن بلغ سوي بيان بيسا أنك تي واستوى النبي موسى شيكو النبي يوسف بأكاو واستوى با أكوي بين نينا بلغ دبن دبن وسنها غنى سبور شي النبي موسى سيدي كي شكرا أربعين النبي يوسف تنا يوبي كي شكرا أربعين با كوكو هل دا النبي موسى شاتا في ود النبي يوسف يشا شيسا شي النبي موسى أكاكارا بشي واستوى to Allah ya ce latunabbi annahum bi amrihim hadha zaka ba su labarin wannan kaga Allah ya ce za a bada labarin to ya faɗi an bin ya faru ko bai faru ba Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin Adwa'ul Bayan sai kawo bayanin cewa ai tabbas ya ba su wannan labari don Allah ya ce hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun shin kun san abin da kuka aikata ga Annabi Yusuf da ƴan uwan shi id antum jahilun كاغني قالوا إنك أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع ajral muhsinin kaga wannan al'amarin sai da ba su labari bal ma sai da ba baban shi labari duk da yake a dunkule ba shi shi Allah ya ce wa rafa'a abawahi ala arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alha rabbi haqqan shi annabi yusuf lokacin da ya bada labarin wannan mafarki baban shi ya faɗa mishi cewa tana yiwa in ya bada labari za a yi mishi makirci kuma an yi masa makircin kuma karshe kuma Allah ya ɗauka shi irin yadda baban shi ya faɗa wa kazalika yastabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma tabbas wannan mafarkin ya tabbata wato gaskiya to wannan kenan to annabi Musa anan kamar da ka'idodin tafsirin alkur'ani suke nunawa idan muka duba da Allah ya ce mata inna radduhu ilayki za mu dawo da shi zuwa gare ki an dawo da shi ko ba a dawo ba ya kamata mu nemi ayat da ta bayanin wannan in akwai ta Allah ya faɗa karara ya dawo da shi Allah ya ce faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakin aktharuhum la ya'lamun sannan kuma waja'iluhu min al-mursalin za mu sanya shi daga cikin manzanni ayoyi da dama sun faɗi cewa annabi Musa Allah ya tura shi ya zamanto manzo izhaba ila fir'auna innahu tagha ko izhab ila fir'auna innahu tagha wannan su ayoyi shine daga cikin manzanni tabbas kuma Allah ya cika alƙawari shi yasa Allah baya saba wato alƙawari to wannan shi dai ne wato abin da ya kamata mu ƙara akan wannan aya sai mas'ala ta ƙarshe da kamata mu ƙara game da wannan kissa ta annabi Musa da bani Isra'ila a farkon wannan sura Allah ya faɗa cewa جميل القصة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فرعون يرجم أن تاسي الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض منا صم نعمة قول أن أنكرونا أبايا كسا سوري بني إسرائيل بأتي بني إسرائيل بس ورون لوكتن الأمة كمي روني شسا أنكتي وأن نسكما سروني ونجعلهم أئمة مسن يصدمون توشوا غبني أنغانيكو to kuma Allah ya sanya su sun zama tushe wa gabanni an gane ko sun samu yancin kansu ko mu ce imani ko mu ce sun samu shugabancin al'amura don Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa naj'alahum alwarithin kuma mu sanya su masu gado kinan Allah ne yake sanya wane ya gade abu shi yasa ma annabi Musa ya gaya musu innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin to amma gadon nan Allah ne yake cewa wane ya gadi wane ko ya sanya wane akwai gado na jinsi akwai gado na ilimi akwai gado na wurin mulki akwai gado na kaza to yan shi a kullum su ce wa warisa Sulaiman Dawud annabi Sulaiman ya gadi Dawud kenan ana gado kenan hadisin da yace inda ma asharul anbiya la nurath ba a gado mu ma tarakna sarka ƙarya ne kaza kaza kaza to wannan ya kamata a tashi ba gado ne annabi Sulaiman ba dukiya ake nufi ba domin inda gadon dukiya ne da ba shi kaɗai ne ba annabi suleiman annabi dawud ya haifa sannan inda zakariya ce ya risu ni wa ya risu min ali yaqub zai gare ne gare ali yaqub ai shi ba zai dan annabi annabi zakariya ba zai gare ali yaqub ta fuskar dukiya sai dai ya gadi wato ilimi da hukunci da sun kaka gabata shi yasa wannan gadon shine ya hana kasashen musulmi da kasashen afirka da ayyukan addini da ayyukan kasashe su ci gaba kuma ba wata matsala ce sabuwa ba da ta fara a cikin addini yan shi'a suna cewa dole shugabancin musulmi sai ya zama cikin gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam su aliyu da ƴaƴansa shi yasa suka balle suka je suka jawo matsala har suka maida su ma'asumai har suka maida su suna karɓar wahayi ko qur'ani ma yanzu bai cika ba sauran yana a wajen a'immatu waɗannan a'imma guda goma sha biyu kamar da suke cewa da sauransu waccan shi a ta al'isna a shari'a duk dai shi an ci galibi yana sun dai a mai da shugabanci zuwa gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam to idan muka duba kuma a tafiya ta tsarin kasashe duka sai a ce abin da yasa tsarin masarautu yake samun matsala kenan da turawa suka shigo kasashen afirka suka samu suka ruguza sarautu don dama gado ne ake yi kenan ko shi ko mulkin zamani a'a ya gadi wato kamar a'a wato mutane za su zaɓi wanda suke so to shi yasa ba turawa musamman na ingila da suka ga a irin wannan matsala ta tashi da sauran turawa irin na ƙasar belgium belgium kenan ko belgium sai suka bar sarki ya zama matsayin shi na sarki amma baya da ta cewa cikin tafiyar siyasar ƙasa don su samu su zamanantar da masarautun su kar wata rana mulkin su ya zo wato ya rushe to kaga wannan shi yasa kisa tsarin cewa dole in wane ya yi shugabanci sai wane ya gade shi ko ko in wane ya rika matsayin cikin addini dole ɗansa sai ya gade shi ko ko wane in ya samu wani matsayi a cikin addini dole ɗan shi zai zo ya rike wannan matsayin wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wato Allah ne ke ba da baiwa ga wanda ya so dole ne a bi wanda Allah subhanahu wataala ya ba ko kuma a bar mutum da baiwar shi a je a yi aikin shi ma ya aiki da baiwar da Allah subhanahu wataala wato ya bashi don haka wannan ba matsala bace wato sabuwa sai Allah ya ce wani makkina lahum fil ard zamu tabbatar da su a bayan kasa kuma Allah ya ba su tabbatar da su a bayan kasa don ya ce muna son mu yi ni'ima akan su kuma tabbas ya yana son ya gadar da su kuma ya gadar da su don ya ce wa awrathna alqawmal ladina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha a cikin suratul a'raf wa numakkina lahum fil ard za mu tabbatar da su a bayan kasa wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun wa nuriya za mu nuna mu fir'auna kiran fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunarsu minhum daga waɗannan mutanen kenan bani isra'il ma kanu yahdarun abinda suka kasance suna jin tsoro a qira'ata hamza da kisa'i da khalaf wa yara fir'aunu sai ayi manunun damma tun da dan fa'ili na ba maf'uli na ba wa yara fir'aunu fir'aunu ya gani da idonsa wa hamanu da hamana wa junuduhuma da kuma rundunarsu minhum daga waɗannan bani isra'il ma kanu yahdarun abinda sun kasance suna tsoro to nan ma kanu yahdharun ai zawaral mulki ne in ka diba cikin jalalin da gani shine tsoron abin da suke tsoro shine gushe mulkin su to amma me yasa Allah bai kira shi zawaral mulki ba sai ce ma kanu yahdharun abin da suke tsoro suke sauna bayan ma fir'auna ya faɗi wannan wa inna lajami'un hadirun ko hadirun a wata qira'a sai malamai suke to nan ma kanu yahdharun akwai al-ijma shine ma alladhi kanu yahdharunahu abin da suke jin tsoro ne nan ma mausuliya ce abin da suke jin tsoro dan Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu sannan na biyu me yasa bai kawo shi zawar al-mulki sai ce ma kanu yahdharun yayi al-udul abin da suke kira al-udul akwai cikin ilmu sarf akwai cikin ilmu nahwa akwai cikin ilmu balagha kenan umumi na duk abin da suke jin tsoron nan to zai tabbata daga waɗannan mutane kaga suna tsoron mulkin su ya gushi tattalin arzikin su ya gushi daular su ta gushi suna tsoron kaza suna tsoron kaza to ko wannan sai da Allah ya tabbatar da shi shi yasa duk dubaraka fir'auna yayi amfani da duk abin da ka sani yayi amfani da karfin mulkin sa yayi amfani da farfaganda ya nuna annabi Musa ba kowa bane shine wani abu wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin yayi farfaganda ya nuna shiki da sojoji shiki da tattalin arziki shine mai kasa shine mai runduna juna shine mai komai ya yi amfani da kabilanci ya nuna cewa annabi Musa ya zo ne don ya mutane juyin mulki yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fa madha ta'murun ko aw yuridu an yukhrijakum min ardikum fa madha ta'murun ya yi amfani da duk alquwwal hissiyya wal ma'nawiyya duk propaganda da yake yayi amma a ƙarshe sai da dai Allah ya tabbatar da abin nan da shi Fir'auna baya so sai dai tabbata shi yasa ka daina cewa zaka yi fito na fito da Allah abu na ƙarshe wanda zamu ƙara a ƙarshen a ƙarƙashin wannan saboda matsaloli ne masu muhimmanci shine akwai wani ilimi da ake kira ilmul munasabat ilimi na munasaba alaka munasaba ta dacewa tsakankanin waɗansu abubuwa yana da faɗi kwarai da gaske akwai almunasabar lafziya lafzi da lafazi akwai almunasabar ma'anawiyya ma'ana da ma'ana akwai almunasaba an gane ko ta bidayatu sura da nihayatu sura imamu suyuti ya littafi marasidul maqala farkon sura da karshen sura menene alakar sa akwai kuma alaka tsakanin sura da ta kare da wanda za ta zo bayan ta yayi imamu suyuti ya littafi tanasuqud durar fi tanasubis suwar sannan kuma alaka tsakanin sura da ta kare da wanda za ta zo bayan ta in ka diba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama wannan shi ma suna kawo irin wannan hikimomin munasabobi da ilimi ne wanda cikin tanasu kudurar Imam Suyuti ya nuna yana da yawa sosai duk da yake shi Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa Tanwir ya tafi cewa bai ga akwai ilimin munasaba tsakanin sura da sura ba domin kowace sura tana karantar da wani maudu'i ne amma kuma wannan malamai suna ganin a'a domin kowace Qur'ani kitabul hakim ne yana cike da hikima cikin komai akwai hikima na bata ana fahimta ta kenan ko da mawdu'an ba ɗaya bane to me yasa wannan mawdu'in ya zo bayan wannan wani bai zo ba kenan kaga tabbas akwai hikima كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كما تلك آيات الكتاب الحكيم الكتاب غبار إما cikin سورة هود أنت آيات آيوي تو أما أنت الكتاب كين غبار yana da shirki yana cike da hikima shi ibn ashur ya tafi cewa akwai munasaba tsakanin aya da aya da jumla da jumla cikin at-tahrir wa tanwir ya kula da wannan kwarai da gaske kuma imam al-biqai a cikin nuzum ad-durar shi ma yayi kokarin kawo alaka tsakanin aya da aya duk da yake ibn ashur ya fi shi samun dacewa kada ya haɗa da littattafan don samun irin wannan ilimin munasaba to abin da zan ce anan wato shine munasaba ina so in dan bada misalai wato kamar rugu da biyu kenan da munasaba ta lafazi da kuma munasaba wato ta ma'ana munasaba ta ma'ana sai malamai suke cewa kisan annabi Musa annabi Musa ya shiga cikin ruwa yana tare da rauni bai ma san inda yake ba bai iya baka shi kariya amma ya fita da karfin Allah an jefa shi cikin teku Allah ya ce wa auhina ila ummi Musa an abdi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi an jefa shi cikin wannan ruwan kuma tabbas amma kuma bai mutu ba kuma ya fita kuma gashi jinjiri bai ma san ma yana tare da halaka ba wanda galibi halaka in tana kusa da kai in ka sani sai ka dauki mataki naka amma in baka sani ba Allah ne ba kare sai ba kariya yanzu cikin daki idan akwai maciji in baka sani ba sai ka kwana a dakin ka kwana a dakin da kai da shi ba wata matsala amma da ka san akwai shi ko da matacce ne da ba za ka da sai ka fitar da shi shi yasa ka kariyar Allah tana tare da kai ta inda kai baka sani ba ka abubuwan da Allah yake kare mu da su wanda mun sani ba suna da yawa amma da mun sani da sai mu zauna cikin tsoro fir'auna sai da tattara iya karfinsa da mulkinsa wa inna la jami'un hadirun fa arsala fir'auna fil madaini hashirin inna haula ila shiddatun qalilun wa innahum lana lagha'izun sun fusatar da su wa inna la jami'un hadirun ko hadirun a wata abuna cikin tsoro ya shirya sai ya shiga cikin teku amma da yake ba yana ganin da karfinsa ne ya shiga ba da karfin Allah ba sai ya halaka annabi Musa da ya shiga da karfin Allah kuma ya fita to yana da kyau ka gane munasaba kaga nan wanga ya shiga wanga ya shiga cikin ruwa cikin ruwa wannan yana shiga ne da karfin Allah ya fita da izinin Allah wannan kuma ya shiga ne da karfin sa yana ganin karfin sa ne kuma ya halaka munasaba kenan na biyu malamai suka ce munasaba anan shine fir'auna yayi alfahari da ruwa don Allah ya ce wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ta kwa gani ne yana alfahari da ruwa ya sa an yi masa damdam kuma Allah halakar da shi da ruwa an gane ko fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam abin da ya alfahari da shi shi yasa in kai alfahari da kuɗi ko mulki ko ƴaƴa ko ilimi na addini ko ilimi na kere-kere kamar da tura suke alfahari sai Allah ya kama ka da wannan ya walakantar da kai dan Allah ya baka ne dan ya gani shin zaka gode masa ko ba zaka gode masa ba ina fata an fahimci ni to wannan kenan sai kuma almunasabal lafziyya munasabal lafziyya lafazi da lafazi su zo bai hana kuma ma'ana ta zo misali Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cewa adawa sun yi girman kai fa amma adun fastakbaru fil ard an gane ko sun yi girman kai a bayan ƙasa ma'ana sun ki bin umarnin Allah kamar yadda samudu Allah ce kazzabat samudu bi taghwaha kaga sun yi girman kai taghawa tagha to amma a cikin suratul haqa sai Allah ce كذبت ثمود وعاد بالقارئة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية طاغية كاغا بطغواها سن يتعدنشي سن كتر إياكا سي أنك كاموس طاغية سعوة ودتك إتمام كتر إياكا المنافقة اللفظية كان لكم المعنى سنكم الله تي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ba atiya ba da ainun ne an ce atiya da alhamza shine abin da zai zo amma ce atiya da ainun shine abin da yake mai mai wato mai tsananin karfi to sun yi girman kai fastakbaru fil ardi ghayra haqq sai anka kawo atiya iska mai tsananin karfi kamar da ita ma an sifanta ta da wannan girman kan da suka ji ta mai da su kasa ina fata an fahimci domin kalma ta al'utu da ainun tana nufin girman kai Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira wannan babi ne wanda yake mai faɗi kwarai da gaske na dan bada wato yan alƙaluma da yadda ɗalibin ilimi zai samun wato bincike akan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'ala to yanzu mas'alar da zamu tashi akan ta zamu tashi ne akan wato mas'ala ta 134 a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab malam yace a mas'ala ta 134 قوله تعالى فضر الله سبحانه وتعالى وقالت امرأة فرعون ما تفرعون تاتي قرة عين لي ولك kenan shi huwa qurratu ainin li walak shi wannan yaro annabi Musa da aka tsince shi wato abin abin nan qurratu ainin li wato kamar abin farin ciki ne gare ni walaka da kai domin suna cewa ba ta da da shi yasa take son annabi Musa ba ta samu haihuwa ba Allah yana iya jarrabar mai mulki ko mai kuɗi ko wani babban mutum da rashin ƴaƴa aya ta tara a cikin suratul qasas malam yace to al-khitabu fi qawlihi magana wanda aka yi a cikin fadar Allah subhanahu wataala da anka ce walaka gare ka yadullu ala anna al-mukhataba wahidun yana nuna cewa kenan abinda wanda ake magana da shi mutum ɗaya ne wa fi qawlihi amma wajen fadar Allah subhanahu wataala la taqtuluhu kada ku kashe shi suratul qasas aya ta tara yadullu ala annahu jama'a yana nuna jama'a ce mai yawa ba a ce la taqtulhu ba to me yasa akai wannan malam yace to wal jawabu amsa an haza daga wannan min salasati aujuhi malamai sun bada amsa wato guda uku al-awwalu da farko anna sighatal jam'i wannan sigha ta jam'i da anka ce la taqtuluhu wawul jama'a kenan lit-ta'zimi dan girmama fir'auna bi domin kana magana da mutum mai daraja sai ka mutunta shi ko ma mutumin da abin da in zaka magana da shi ka mutunta kowa an gane ko sai dai mutumin da yake da girman kai in ka fahimci bai abin nan sai ka bashi lafiya ba cin mutuncin zaka yi ba amma ka bashi lafiya ka bashi da harkokinsa to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo athani na biyu annaha ta'ni fir'auna wa a'wanahu wasu malamai suka ce a'a da tace la taqluhu la taqtuluhu fir'auna take rufi wa a'wanahu da kuma masu taimaka ma fir'auna alladhina hammu ma'ahu bi qatl musa waɗanda alladhina su ne waɗanda hammu su mataimakan fir'auna sun so ma'ahu tare da fir'auna bi qatl musa su kashe annabi musa fa afradati ad-damir sai ta maida damiri na magana kenan ga mutum guda fi qauliha inda tace laka kenan tana magana da fir'auna li'anna kaunahu qurrata aynin domin kasancewa shi abin natsuwa ne zai samu su natsuwa da kwanciyar hankali fi za'miha a cikin abin da take zato yahtassu bi fir'auna domin wannan yana da alaka ne da fir'auna dunahum ban da su domin in ya rike shi a matsayin da kenan kawai matsayin ɗansa ne zai samu natsuwa da shi wa jama'atu amma sai ta kawo zamiri na jama'a ta haɗe fi ƙauliha inda ta ce la taqtuluhu kada ku kashe shi li'annahum shuraka'u ma'ahu domin su za su yi tarayya ne da fir'auna fil hammi a cikin niyya bi qatlihi su kashe annabi Musa kenan da yake wancan ya shafi fir'auna ne shi kadai sai ta kawo wanda ya shafi fir'auna wanda ya shafi su duka kuma sai ta abin nan to as-sadisu na uku annaha ita lamma sta'tafat fir'auna lokacin da ta nemi tausayin fir'auna al'atfu shine tausayi ista'afa ya nemi tausayi kenan tunda alifun da sin da ta'un daga cikin ma'anun da suke dauka suna dauka ma'ana fiye da goma amma suna galibin abin da ke fitowa a fili shine cewa nema in an kace misali ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi kenan lamma sta'tafat fir'auna lokacin da ta nemi tausayin fir'auna ala Musa ga annabi Musa iltafatat ila al-ma'murina sai ta juya zuwa ga waɗanda an ka umurta bi qatl subyan su kashe yara na bani isra'ila kenan maza qa'ilatan lahum sai tace da su an gane kutun da an yi umarni a kashe maza ne a bar mata qa'ilatan lahum sai tace la taqtuluhu kada ku kashe shi mu'allilatan zalika tana mai bada sababi da illa bi qawliha da tace asa an yanfa'ana tana yi waye amfane mu aw nattakhidahu waladan ko mu rike shi a matsayin da suratul qasas aya ta tara na fata an fahimce ni kenan wannan shi ne abinda waɗansu malamai wato suka kawo a ƙarƙashin wannan to abinda za mu kara a nan shine cewa wannan ayar la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhu walada asa an yanfa'ana aw nattakhidhu waladan yazo a cikin suratu yusuf abin nan wa qala alladhi istarahu min misr limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhu walada wanda sai annabi yusuf shi ma ya faɗi wannan shi yasa malamai suke cewa kamar mutanen da suke da kaifin basira na samun ganin wani abu suke da firasa kenan wannan mutumin wanda ya sai annabi yusuf tabbas annabi yusuf a sa'an yamfa ana aure ta wani dan annabi yusuf kuma ya amfani su don ya zamanto alkhairi da bayanin yadda za a tunkuɗe yunwa kuma ya zamanto mai da'awa ta tauhidi a cikin wannan al'umma ita ma matar fir'auna ta ce a sa'an yamfa ana ya amfane ta tabbas saboda mi bai amfani fir'auna ba amma ita ya amfane ta don mi don ta karbi da ta shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin an gane ko to wannan shi ne sai abu na ƙarshe wanda za mu ƙara ƙarƙashin wannan matsala shi ne malamai suke cewa in ka ji ƙur'ani ya kawo kalima ta imra'a cikin balaga ta alƙur'ani domin an ce imra'atu fulan ko zaujatu fulan duk ana nufin matarsa amma suke cewa in ka ji ƙur'ani ya ka imra'a akwai matsala amma in ka ji ya kawo zauju don ƙur'ani bai kawo zauja duk da yake zauja ana iya cewa tun da ya zo cikin hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaha zawjati Safiya kinan wadansu da suka gane shi sun kaso su yi gaugawa ce a ku dakanta ala risbi kuma ku tafi a hankali innaha zawjati mata ta ce kinan wannan ya rubuta ana cewa zawja a larabci sai dai a ce al-afsahu mafi larabci mafi fasaha anan ba a ce wancan kuskure na sai dai a ce larabci mafi fasaha shine a ce zawju amma malaman fiqh sun kace a bari mu sa ta'un mu ce zawjatun don mu bambanta tsakanin miji da mata ko wajen shari'a ko wajen mutuwa wajen rabon gado kuma malaman lugha suka ce a bari mu sa ta'un saboda mu bambanta tsakanin namiji da mace to amma almuhimmu qur'ani ne zauje yake cewa wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna kaga adamu an ce zauna da shi zaujo zauji ba a ce zaujatuka ba to sai suke cewa shin yanzu anan ya za a yi kalima ta imra'a da zauju suka ce akwai bambanci in qur'ani ya amfani da su in ka ci qur'ani ya ce imra'a to akwai matsala akwai sabani ko akwai wata matsala karkashin wannan amma an ka ce zauju to ana nufin babu matsala misali suke cewa nan wa qalat timra'atu fir'auna kaga matar fir'auna aka ce ta ce to kaga matar fir'auna fir'auna kafiri ne kuma wani ma cikin kafiran manya mun yana da cin gaggan mabannata inda Allah ce kamar da Allah ce innahu kana aliyan minal musrifin sannan kuma fir'auna babban kafiri ne amma matarsa musulma ce kaga ce yasa aka ce imra'a wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'at fir'aun Allah ya ce daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'at ruh imra'at lut Allah ya buga misali wanda suke kafirai imra'at nuh mata annabi nuh wa imra'at lut da mata annabi lut na akwai matsala domin annabi nuhu musulmi ne na cikin ulul azmi na rusul matarsa kafira ce annabi lut yana da cikin manzanni matarsa kafira ce akwai matsala ko babu akwai kafiri da musulmi ana tare ana auratayya ha Allah ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila idkhula an-nar ma'a ad-dakhilin kaga wannan yake nuna cewa nasaba ba ta da amfani a cikin addini in baka yi imani baka yi aiki na gari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na sahihi muslim hadisi ne mai tsawo na Abu Huraira yake cewa wa man batta bihi amalu lam yusra bihi nasab lam yusra bihi nasabu duk wanda aikin shi mai da shi baya batta kamar jinkiri ne wanda aikin shi mai da shi baya lam yusra bihi nasabu nasaba shi ba ta mai da shi gaba yadda ake son kuma cikin addini mutum ya zama to fasiki dan yana dan wani kai a dauki jagorancin addini ko kasa a bashi ya rubuta mutane wannan ba zai taba yiwa ba ko cikin aikin addini ko cikin abin nan shi yasa turawa suka ci gaba suka bar sauran kasashen musulmai a cikin tsarin duniya da ke nufi ba cikin tsarin addini ba saboda su tura wanda ya da shi suke aiki ko dan kasa ne ko ba kasa bane ko fari ne ko baki ne ko ma daga ina fito su dai wa zai musu aiki gina musu kasashen su kaga nan akwai matsala nan kuma Allah subhanahu wataala ya ce cin kasa Annabi Yusuf wa qala alladhi istarahu min misra limra'atihi wanda sai Annabi Yusuf ya ce limra'ati bai ce da zaujihi ba akwai matsala wa qalat wa qala niswatun fil madina timra'atul aziz imra'atul aziz ma ta shugaba a ƙala timra'atul azizi matar shugaba ta ce al'ada hasu haq don mi saboda tana son wani yawon gidanta ne sai aka ce imra'a kaga babu soyayya tsakaninta da shi ko ta nemi wani ko da akwai soyayyar misali amma ta nemi wani kaga dole a ce imra'a zakariya ya ce wa kana timra'ati aqira mata ta kasance bakarariya ba ta haihuwa akwai matsala wa imra'ati aqira a cikin suratu ali imran yace mata ta bakarariya ce Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da yazo sai ce to da Qur'ani yace wa imra'ati aqir mata shi bakarariya ce bai bayyana ba shin wannan illa tun tana budurwa ko ba ba budurwa bace yace amma saboda qur'ani a cikin suratul maryam suratul maryam yace wa kana timraati aqira mata ta ta kasance ba karare ashe tun tana matashiyar ta haka ne take ba ta haihuwa kuma bai ce ba wato aqiratan dan saboda lafazi na aqir ana iya samu namiji shi ana iya samu mace shi ba dole bane sai an sa ta'un duk da yake malaman lugha musamman majma al-lugha al-qahira a wannan zamani sun ce a rinka sa ta'un wanda ya sa ta'un ya bambanta ko da ba a je ana sa ta'un ba a larabci wato ba laifi a sanya shi saboda bambantawa amma ba shine larabci ba in laraba ba sa ta'un din ba kenan ba shine larabci mafi fasaha ba akwai bincike mai yawa a karkashin wannan mas'ala ne to almuhimmu da ka tafi inda qur'ani ya ka imra'a abu lahabin Allah ce umar atuhu hammalatul hatab da matarsa shi kafiri is kafira ce wata jahannama za a annabi lut sai ka ce illa mar'atahu qaddarna innaha la min al-ghabirin illa mar'atahu illa mar'atahu zakariya ma na an ce umar ati akhir ko kanat mar'ati akhira amma zakariya kaga to akwai matsala cikin irin wannan da Allah ya ba matarsa lafiya sai Allah ce wa zakariya إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه كان بيتي وأصلحنا له امرأته ستي زوجه كان نسبه لمي تاسع ملافية ina ina ba ta Ibrahim Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat ma ta shi saboda wani lokacin ba ta haihuwa sai aka ce imra'a ina ba ta da fahimta ta to zakariya sai aka ce wa aslahna lahu zawjahu sai ce bai ce imra'atahu ba dan nan ta samu lafiya an samu matsala ta gushi iz qalat imra'atu imran lokacin da matar imran ta ce malamai suka ce akwai matsala saboda ya riga ya mutu bai da rai shi yasa ma an ka samu wadanda an ka ce ayi qur'a wajen wanda zai daukar nauyin ta kafala ha zakariya ko kafala ha zakariya a kira'o'i daban-daban shi yasa dai akwai balaga ta alqur'ani wanda dole sai kai bincike zaka iya gano ta ina fatan an fahimce ni to sannan kuma anan akwai iskali guda wanda da kafin sai mun kare shi sannan zamu je gaba shine cewa wato malamai suke cewa da Allah ya ce fasta jabna lahu mun karba maza kariya fa'un tana nuna kenan Allah ya karba mishi fa'un bai ce sun masta jabna lahu ba dan annaba ka an karba da gaugawa wa wahabna lahu yahya sai muka bashi yahya wa aslahna lahu zawja kuma mun ka inganta mishi matarsa to ai sai an inganta matar ne sannan me ake samun shi dan to ya an kai an gabatar da samun dan sai malamai suka ce saboda shi na al-ihtimam an himmanta ma samun dan sai an ka gabatar da samun dan akan gyara matar kuma alwawu la tufidu tartib domin walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wanda suke masu imani ibadur rahman su ne wanda suke wato ibadur rahman ana ana nufin bayan Allah waɗanda suke nagari domin kowa ba mun Allah ne an gane ko sai an ka ce walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama su ne waɗanda suke kwana suna yin sujada ga Allah suna kuma tsayuwa amma a sallah ai sai an fara tsayuwa sannan ake yin sujada kina asalin shi qiyaman ne wa sujada sai an ka hankalta ba karshen ayoyin wato lafazin kuma an ka gabatar da sujada don tafi wato muhimmanci akan tsayuwa domin ita wato sujada ana iya yin ta ba a cikin sallah ba wannan shi ne abinda malamai suka wato kawo dan haka kenan da anka ce wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja ba wai sai da anka bashi dan bane sai aka gyara matar a'a sai da aka gyara matar ne aka ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya sannan na aka samu shi wannan yaro yana da kyau mu fahimci wato mas'aloli na alqur'ani kada mu je wato mu yi ma al'amura wato shiga sabri ko hawan kawara kamar yadda wadansu suke cewa mas'alar da zamu ta zamu je gaba to zamu dawo ne cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a mas'ala ta 816 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa ja'ala musa alayhi salam ya aka annabi musa ya sanya qatlahu al-qibti lokacin da ya kashe wannan baqibti wato kabila ta fir'auna kenan al-kafira kenan qatlahu al-qibtiyya alkafira da ya kashe kibtiyi kafiri min amali shaitan cewa daga cikin aikin shaitan ne wa samma nafsahu zaliman kuma ya kiran ya kanshi shi annabi Musa kenan yayi zalunci wastaghfar minhu inni bi ghafara alhali ko ba shaitan ne ya kashe shi mutumin ba tunda annabi Musa ya ce inna fa Allah ce fa wakazahu Musa fa qada alaihi qala hadha min amali shaitan innahu aduwwun mudhillun mubin yace kulna za mu ce inna ma ja'alahu min amali shaytan abin da yasa ya kira shi daga cikin aikin shaytan li annahu qatalahu domin ya kashe shi qabla an yu'zana lahu fi qatlihi domin ba Allah ne masa izini ba da ya kashe shi shine inda kamar misali wajen jihadi ne ko yaki ya kashe shi kaga bai ce hada min amali shaytan domin da umurnin Allah ne fa kana zalika zamban to wannan sai kasance zunubi ne yastaghfiru minhu yastaghfaru minhu a yastaghfiru minhu mithlahu irin annabi Musa yana neman gafara ya stagfiru minhu misluhu misluhu kenan irin annabi Musa tamkar annabi Musa yana neman gafara irin wannan kenan ya stagfiru misluhu minhu ne an yi a takdimu ta'khir irin annabi Musa yana neman gafara daga irin wannan zunubi qala ibn jurayj ibn jurayj yace laysa li nabiyyin an yaqtula ma lam yu'mar bai dace ba ga annabi ya kashe wani mutum mutukar ba a umurce shi ba bal ma ba annabi ba to in ba annabi an hana shi kenan balantana ma wanda ba annabin ba shi kamata mu gane wannan shine to wannan shine abinda wato malin ya kawo ƙarshen wannan mas'ala to wannan zambun ki kuma laifi ne shi ya sama a cikin sutul shu'ara yace walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun ina da laifi an gane ko to wannan laifin kuma shine kashe musu mutun da yayi ya ce rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun domin yace zunubi laifi mujmal ne wani irin laifi ne sai ya fara a cikin suratul qasas yace rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun mas'alar da zamu je gaba akan ta sai mas'ala ta 817 malam yace fa in kila idan anka ce inna Musa alaihi salam annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim yace yace ma saqa kina annabi Musa bai shayar ba libnatay shu'aib alaihi salam ga ayan annabi shu'aib alaihi salam talaban lil ajri dan neman lada shi ma malam wanga ya tafi akan abin da mai tahrir at-tahrir wa tanwir ta cewa annabi shu'aib ne riki mun ce zance mafi inganci ba annabi shu'aib bane don bayan an ka kisa annabi shu'aib a cikin suratul a'raf sannan aka ce thumma ba'athna min ba'di sai bayan sun shude an ka turo annabi Musa amma suna cewa madiyan saboda an baci madiyana walan ma tawajjaha tilqa madiyana shi kuma an ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba shi yasa suke cewa annabi shu'aib ne malam yace to fa kaifa ajaba da'watahuma ya an kai annabi Musa ya karba kiran waɗannan ƴan mata guda biyu lamma qalat lokacin da ta ce inna abi yad'uka to da awata kuma muna iya cewa da awace mace guda ce ta zo bai dace a ce da awata har kamata a ce ko kuma a ce da awata da ita da babanta shi yasa an kace da awata huma lamma qalat lokacin da ta ce inna abi yad'uka lalle tabbas babanmu yana kiran kal yaji ya kadan ya sakan ka maka ajra ma saqaita lana sakamakon abinda ka shayar da mu da shi to kuma shi bai shayar da su ba saboda a bashi dada to kunna za mu ce ya juzu amsa yana halatta kenan an ya kuna kad ajaba da'awatahuma annabi Musa ya karba ba da'awata hakiran da ta yi mishi wa da'awata abiha da kuma kiran babanta li wajhi lahi ta'ala dan sabo dan Allah kawai an gane ko ala sabilil birri akan wato hanya ta wato aikin da'a kenan wal ma'rufi da kuma abun da yake mai kyau na gari ibtida'an tun farko ya karba ne la ala sabilil ijza'i ba dan sakamakon bane annabi Musa ya karba wa inda ma sammatu abin da sai ta kira shi hiya ijza'un an gane ko shine wa inda ma sammatu hiya ijza'un ita ce ta kira shi za a sakan ka mishi an gane ko wa yu'ayyidu hadha malam yace abin da yake karfafa wannan magana ma ruwiya abinda aka ruwaito annahu lamma qaddama ilayhi ta'am cewa lokacin da shi shu'aib ko ko wannan tsohon zamu ce tunda shi ne zance mafi inganci ya gabatar da abinci ga annabi Musa imtana'a sai annabi Musa ya kame bai ci abincin ba wa qala yace inna ahla baitin mu inna mu kenan ahlu baitin kenan mutanen wani gida ne la nabi'u dinana ba ma sayar da addinin mu an gane ko bitila'il ardi zahaban ko da za a cika ƙasa asalin wato bitila'il ard ko da za mu tila ya an ce tila kamar wani abu na duniya daga tsala ne shine abin da ya fito kinan kamar hore za su yi yaya kinan da wani abin da za a samu na duniya dan abin duniya abin da zai kullo na duniya kinan ko da za a cika duniya dai da zinariya ba za mu sai da addinin mu da shi ba kamar yadda wani sha'iri na kasar libya yake cewa lokacin da ya ga turawan kasar italiya sun mamaye kasar libya waɗansu muzafukai sun bi su suna ɗan samun abin duniya yake cewa khubzu sha'iri adama allahu daulatahu walat tanaquma fi ma bi addini khubzu sha'iri burodin nan na ash-sha'iri alkama adama allahu daulatahu allah ya dawamar da daular shi ma'ana mu ci wato biredin mu na alkama mu yi hakuri da talaucin mu to wannan muna fata Allah ya tabbatar da mu akan haka yace walat tan'uma fi ma bi abiddini babu wata ni'ima a cikin abin da ka sayar da addinin ka da shi ka taimaka ma makiyin ƙasa makiyin addini yazo ya ruguza ƙasar ka kuma ka taimaka mishi ne ya cuta ma sauran mutane ya ce to shi yasa ma ga yan afirka su suka taimaka aka rubuta ga dauloli na afirka duk da yake su ma jagororin sun zalunce su ne da waɗansu suna jira irin wannan ta faru su ma suka bijire ma wato mutanen su sannan kuma za ku ga irin wannan yana faruwa a kowane lokaci shi yasa turawa suke ta ba kasashen musulmai da na larabawa da na afirka wahala saboda sun san akwai waɗanda ko an zalunce su ko saboda kwaɗayi sun je saboda abin nan allazina ba'ul watana bil batan waɗanda suka sai da kasar su da abin da za su samu wato na cikin su don haka irin wannan yana da hatsari shi yasa da aka ga waɗansu 'yan afirka ma sun kiyarda yadda ko wadansu kasashen laraba sun ki yadda da turawa suna ya kasu sai aka kamo ƴaƴansu da matansu aka ce ko su yadda ko kuma a halaka ƴaƴan dole suka yadda suka yi saranda suka mi kauya yace to wala na akhudhu ala al ma'ruf ajran mu ba mu karbat akan aikin da mun ka gabata sana alkhairi ga wani ajran lada hatta qala lahu shu'aib alayhi salam har sai da shu'aib ya ce mishi muka ce kenan wani tsoho ne ba annabi shu'aib bane amma shi ya tafi akan wannan marhaba kenan har yace da shi hadhihi adatuna wannan al'adar mu ce ma'a kulli man yanziru bina ga dukkan mutumin da ya sauko muna muna bashi abinci mu girmama ba ko ba don sakamako ba shi yasa sai annabi Musa ya ci wannan sun kawo shi ne cikin Isra'iliya amma wannan bayanan ne cewa shi annabi Musa ya ci abincin ba don saboda sakamakon su a tana yiwa ya dai ci abincin ko ya ga mishi wannan ko bai ga mishi wannan ba don saboda ya san ya bashi ne a matsayin shi wato na bako wannan shi ne abin da zamu iya cewa to yan uwa musulmi lokacin mu ya karatu ya yi halinsa nan ya kamata wato mu dakanta sai a darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama tunani Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh